الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم kwanan wata goma ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya za mu tashi a tafsirin mu na alƙur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratun namli wanda za mu tashi a cikin kisar annabi suleiman da malikatu saba sarauniyar wato saba garin saba ita ce bilqis idan yanwa za su iya tunawa mun karanta cewa allah ya ba mu labari annabi suleiman ya aiki tsuntsun alhuda-huda ya ce ya je ya kai takarda gurin wannan sarauniya ya jefa wannan takarda ya taho ya ga me za su dawo da shi da amsa ya kai takarda tana ganin takarda ta ce inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ta karanta abin da ke ciki ya ce Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kar ku yi wani girman kai ko nuna ɗagawa kawai ku taho gare ni kuna masu miƙa wuya munkadina kun sallama to shine bayan ta karanta takarda ta musu bayani sai kuma sai ta yi magana me ya faru malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرون
tace ya ku waɗannan manyan mutane ya ayyuhal mala aftuni fi amri ita malikatu saba bilqis tana da hankali kwarai da gaske kuma ta yi tunani mulkinta bai ɗauke ta da isa da ɗagawa ba wajen yanke hukunci akan duk abin da ta ga dama sai ta nemi shawarar manyan mutane da suke tare da ita a fadarta wanda wannan shi ne abin da mai mulki ya kamata ya rinka yi wanda yake mulkin tare da su to a rinka neman shawarar su yayin da za a yi wani abu na hukunci ko ya yake shine sai take neman shawara aftuni fi amri kalmar alfatwa wato ana nufin almashura wa ibda'ur ra'ayi tana neman shawara tana neman ra'ayi nasu ga abin da wani bawan Allah ya aiko sunansa Sulaiman ya ce a tattara a tafi a ji a same shi a miƙa wuya ga shari'ar Allah shi shi kadai yaya kuke gani mu tafi ko koya ta ce ina neman shawarar ku ya ku ƙada su ne almala'u ya ku jagorori ya ku shugabanni a cikin mutane na ashiru alayya ma za su alfi amri hada ku bani shawara me zan aikata a kaunan lamari nawa ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu ni ba zan yanke al'amari ba har sai kun shaida antum ta'lamuna anni la aqta amran yata'allaqu bi shu'uni al-mamlaka illa ba'da istishāratikum ku kun sani ba na yanke al'amari kai tsaye da duk abin da ya shafi gudanar da wannan daula ta mu wannan ƙasa ta mu sai na nemi shawara wa akhdhi ra'aykum kuma sai na karɓi ra'ayin malamai suka ce duk wani mai mulki duk wani mai sarauta duk wani wanda yake babba yana ganin ya kai matsayinsa ya kai to ya kamata idan zai yi wani abu ya rinka neman shawara da wannan ne mulki yake kyau da wannan ne mulki yake da karancin korafe-korafe da wannan ne mulki yake da nasara da ci gaba matukar shugaba ya mutunta mabiya ya mutunta 'yan fadarsa yana neman shawararsa akan komai wannan yana nuna cewa wato malikatu bilqis ta iya siyasa haka malamai suka ce wa hada dalilun ala husni siyasatiha wannan dalili ne da yake nuna kyakkyawar siyasa da ta iya yi ashe tun da akwai masu yin siyasa akwai wanda suka yi mulki sun yi siyasa siyasa shine kyakkyawan shugabanci wa siyadatiha wa darajati aqliha da kuma ainihin wato darajar hankalinta ta yadda ta haɗa manyan gari daga ganin wannan takarda sai da ta haɗa manya-manyan gari gaba ɗaya ta ce ku zo mu yi shawara saboda abu ne da ya shafe mu ya shafi mulki mu gaba ɗaya ta sanar da su ta ce wannan ita ce al'adarta kuma ɗabi'arta wa kuntu khati'atan amran hatta tashhadun yasa suka ji daɗi suka ba ta shawara suka ƙara mata ƙarfin gwiwa bayan ta nemi shawararsu. Ko manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama idan zai gudanar da wani abu yana neman shawarar sahabbai ba haka yake yi ba sai ya nemi shawarar sahabbai ya ce to ya za mu yi da kaza duk da shi fa Allah ne yake yi masa wahayi yake cewa ka yi kaza ko karke kaza amma Allah ya ce a cikin al'amari idan ka yi azama to ka tawakkali ga an ulu kowa ka karanta mu muna da ƙarfi ta ji ashe masu fawa ne amma ba ta yadda da fawarsu ba ba ta dogara da fawarsu ba kawai za a kawar da shi ba suka ce ai mu ba abuta ashabu quwwatin fil ajsad muna da ƙarfi a gangan jikinmu in baki sani ba wa ulu ba'sin shadid kuma mu mun iya yaƙi sosai a sabu bala'in shadidi fil qital in dai yaƙi ne aka zuba da mu to mutum zai gane kuransa ta ba suka ba ta confidence mun iya yaƙi muna da ƙarfi muna da fa shine ba su shadid kawai wal amru ilayki al amru mawkulun ilayki an wakilta al'amari zuwa gare ki ranki ya dade ila ra'ayi ki kawai in kin ce mu shirya mu ɗebi kayan fada mu tafi mu tunkari Sulaimanu wallahi za mu tafi kuma ki duba ila ma tabba innu ilaihi nafsuki min qarar duk ainihin hukuncin da kika yanke kika ga ranki ya fi kwanciyar hankali da shi bismillah fanduri maza ta amurini ki duba ki ga me zaki ba da umarni fa ta'ammali wa tafakkari ki nutsu ki yi tunani me zaki umarce mu dangane da wannan takadda da aka aiko miki ita aka je kota daga sama fa nahnu sanuti'uki zamu miki da'a fi kulli ma tatlubinahu minna duk abin da kika neme shi yake sarauniya daga gare mu anan alkur'ani ya mana hikayar abin da waɗannan sojoji nata waɗannan manya-manyan gari nata suka gaya mata sun karfafe ta kwarai kaga ai sun ba ta dukkan wuka da nama saboda me ta ba su yancin tunani ta mai da su mutane ta ce su faɗa a shirye take taɓi ra'ayinsu su kuma suka nuna za su iya ba da rayukansu gaba ɗaya wajen ainihin zartar da duk abin da ta umarce su to ba mu sani ba yaƙi za a yi ko me za a yi mu ji a
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون
To, ita ma sai ta ba da nata observation ɗin, ta ba da nata tunanin. Alkurani ya haikaito mana a matsayinta na shugaba kuma mace, bata dogara da tunaninta ita kaɗai ba. Ta ce bari ta nemi shawarar manyan mutane maza da suke tare da ita. Wannan wa'azi ne ga duk wata macen da take shugaba, minista kike sanata kike, ‘yar majalisa kike, gwamna kike, ambasada kike, shugaban wata ma'aikata kike a matsayinki na mace. Ki koyi da tsarin mulkin Bilkis wajen neman shawaran waɗanda suke ƙasa da ke, karki ce ai keke ce, to yau ga wata macen da take ta isa malikatu zaba. ta ƙi ta zartar da hukunci sai da ta nemi shawara ballantana ke baiwar Allah mai rauni don sun baki matsayi ko sun baki ɗaukaka ko sun baki kaza bai nuna cewa tunanin ki ya fi kowa ba kuma bai nuna ki kowa cancanta ba a'a mulki Allah ne ke bayar da shi sai ya ɗauke ka sai ya baka mulki don ya jarrabe ka ko don ya jarrabe ki da aka ku rinka neman shawara mace a gida matar alhaji matar gwamna matar shugaban ƙasa matar sakataren gwamnati matar matar matar matar duka mun san kuna da ƙarfi a gidajenku wasu ma su suke juya gidajen su suke juya kujerun mulkin ma gaba daya ki juya na kishin ki juya na ofis duka ke ce hajiya Allah ƙara girma ki rinka neman shawara wannan mace ce mai mulki malikatu saba a je a duba tarihinta amma alhamdulillah Allah ya ce muke ta ta ce to ita dai abin da ta sani innal muluka idan dakhalu qaryatan afsaduha masu mulki ɗabi'a su sha'anuhum annahum idan dakhalu qarya in suka shiga alƙarya madina min almudun wani gari daga cikin garurruka ba da tagallubihim ala ahliha in dai har sun yi rinjaye ga mutanen gari ta hanyar yaƙi afsaduha in dai muka bari aka zo yaƙi aka yaƙe mu aka yi galaba a kanmu to ɗabi'ar masu mulkin da suka zo suka yi yaƙi suka yi galaba lalata gari suke wasu daga cikinsu a sha'u fi halfasa da walƙaraba wadda mara sai su yada fasadi da ruguguje gari da lalata shi wa ja'alu izzata ahliha adilla tace daga cikin su akwai masu dabi'a su maida mafi daukakan gari a maida shi azilla cikin kaskantattu ahanu ashrabaha wa ru'usaha ko ru'asa'aha sai su wulakantar da manyan gari da masu matsayi a maida su kar a mai da su azilla ba da an kano a'izza makaskanta bayan da sun zama madaukaka da ya kunu ibrata da gairi da su zama to abun lura ga wasu su wa kadhalika yaf'alu wannan shine al'ada su allati yaf'aluna inda dukhulihim qarya min al-qura in sun shiga wata alƙarya cikin alƙaryoyi musamman idan ya zama da ƙarfi suka shiga an da rike qahri wal qasri wal qital anan abin da take nufi in muka bari wannan mutumin ya zo da ƙarfin mulki da isarsa da sojojinsa ya mana galaba mu fa mun sani a tarihi yawanci in an zo an cika da mulki aka kwaci gari to za a mai da kai kai babba ka zama ƙarami kuma za a zo a yada duk abin da za a yada muna ganin gaskiya wanda mu sake shawara kan mu masa taurin kai wannan tana cikin mata waɗanda suke wato masu tunani kwarai wasu malamai masana suka ce ka duba idan kun lura da tsarin zancen ita ta fi su hankali ta fi sojojin nata ta fi 'yan fadar nata ma ai kaga ita ba ta ma nuna fawa da ƙarfi ba ita ce ba shugaban ƙasar amma kasu su ne suka ce nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri madha ta'budu ai su masu ƙarfi ne ai su masu fawa ne ai su masu kaza ne ai su suka yi ta yi suka yi ta faɗa ita kuma ta sake ta to dai lamarin masu mulki ne ka bari suka zo suka yaƙe ka suka shiga maka gari a mai da kai ƙara ita kuma abin da yake damunta tana buga mulkin nan a ce ta dawo ƙasa ka san shi mulki bai da daɗi mutum yana yi ya sauka zai iya ƙarfinsa sai ya ga ba zai bada ba haka mulki ɗabi'ar mai mulki ne kar a mamakin kowa da abin da yi da haka to ita abin da yake damunta wato yanzu mu bari su zo su ci mu da ƙarfi su mai da mu ƙasa to wannan wa kazalika yaf'aluna wasu malamai suka ce Allah ne ya ce eh haka dai suke yi wani kaulin kuma na malamai suka ce wa kazalika yaf'aluna abinda ake nufi ita ce ta yi zancenta kuma ta ƙarasa zancenta ta ce haka dai suke yi to amma bari mu gwada su Allah ka raba mu da kwadayin duniya mana ta ce wa inni mursilatun ilaihim barin tura musu da aiki idan masu son duniya ne masu kwadayi ne za mu gane idan kuma Allah ne a gaban shi wannan mutumin za mu gane a nan gurin in kun lura malamai suka ce tana nuna ita ta fi son a yi zaman lafiya duma abin da za a yi a yi da mai da zaman lafiya abin da ta nuna kenan ita zaman lafiya take so asilmu wato zaman lafiya shine ya fi mata alharbu kuma fafatawa da sulaimanu gaskiya ba abu ne da za a iya yi ba mutumin da yake da aljanu a hannunsa shaidanu a hannunsa tsuntsaye giwaye zaki ko zaki ya tara ya turo su garin yaya ka gani mutumin da yake jin magana tururuwa yana jin magana cinnaka ko cinnaku ya turo muku ya ce duk cinnakun duniyar ku je ku fara kai mata farmaki ya ka gani ai ba zai yi ba ta duba ta gani ta ce kai wanda ta sassauta lamarinta da ita da Suleiman ta cikin sulhu afdal min al mujabaha wal muwajaha bil quwwa ya fita fuskance shi da karfi to sai ta yi wani abu na dabara ta ce zan aika zan aika musu kyauta wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyati zan tura musu kyauta fanaziratun zan duba na gani bima yarji'ul mursalun yan aiken nawa da na tura da me za su ainihin wato dawo min da shi in na aika masa duniya nazira dinan daga intizabi mana ni na yanke shawara an ursila ila sulaimana wa junuduhu hadiyatun samina kawai yanzu abin da za a yi barin aika wa sulaiman da shi da rundunarsa runduna tura masa kyauta mai tsada wanda ya dace da mulkinsa da shi da mutanensa masu matsayi kuma wa inni la muntazira zan saurara na ga mai Suleiman zai faɗa idan ya ga kayan abin duniya an kawo masa zai ce zai yaƙe ni ko zai ce to ya gode kawai a bar magana ibn abbas yace qalat li qaumiha in qabila al-hidayah fa huwa malikun faqatiluhu wa illam yaqbalha fa huwa nabiyyun fattabi'uhu ibn abbas yace ai abin da bilqis tace idan muka kai masa wannan kayan kuɗi arziki ne tattara masa manyan kayan sakawa riguna da kayan arziki da kayan abinci abubuwa to malam ita ce mai mulkin ta haɗa masa arziki goma da arziki ta ce in ya karɓa in dai Suleiman ya karɓa to kawai mai neman mulki ne ɗan share guri a zauna kawai mulki ne a gabansa so yake ɓace min mulki na to a lokacin za mu yi yaƙi da shi idan kuma ya ƙi karɓan wannan kyauta da na aika masa to na tabbatar annabi ne mu bi shi kawai malam kaji tun da fa malam shi ana iya gane raunin mutum da dukiya da kuɗi Allah Allah ka sa mu karfin zuciyar ya Allah ka sa kada a canja mana tunani akan naira ɗaya Allah ka sa abin duniya kada ya canja mana manufa da fahimtar mu ya Allah kuma Allah kada ka jarabe mu da kuɗi da fitinar kuɗi da dukiya ya Allah ka kare mu yan uwana abin da nake so ku gane a cikin wannan tafsirin yanzu ka duba annabin Allah bai kubuta ba wasu sun gwada shi da kuɗi kai kana da wani bakin da za ka yi alfahari cewa kai ka fi karfin a jarabe ka da kuɗi wallahi duk wanda aka ba shi kuɗi ya tsallake ba ƙaramin mutum ba ne kuma sufa ba a fa cika baki a kansu lamari na kuɗi da dukiya ba a fa cika baki fa Allah kiyaye fa al'amura su goce maka kaga abubuwa sun zo fa Allah nake gaya muku mutum yana cikin matsi yana cikin bukata ya buga can babu ya yi zage-zage a can babu ya nemi sulhu babu ya yi ya yi babu sai aka ce ga wannan ka yi kaza sai mai imani sai wanda Allah ya tsaya masa ba ƙoƙarinsa ba ne wallahi malam tsayuwar Allah ne da aka ku yi addu'a wa shugabanninku da magabatanku da malamanku Allah ya sa su fi ƙarfin duniya kuma yanzu dinnan yana daga cikin hanyar da ake bi a canja wa mutum tunani a ɗora shi akan wani wani layi da ake so ta hanyar ba shi abin duniya matukar aka baka ka kamsi ka karbe aka baka ka karbe aka baka ka karbe to sai dai abin da Allah ya to amma waye yake iya daurewa a bashi ya ce a'a Ibn Abbas ya ce ita da kanta kafin a kai ta ce ku lura in dai ya karɓa to ku shirya yaƙi kawai mu tafi mu je mu yaƙe shi wannan yana nuna in ka nuna kwaɗayinka to ka kaskanta ka wulaƙanta kuma za a yi faɗa da kai idan ku ka nuna ba shi kake so ba gaskiyar kake so to kuma Allah yana nan yana tare da kai zai taimake ka amma ina gaya muku wannan ba a baka bane a aikace sai an gwada mutum an gani yanzu duniya abinda duk wasu suke bi mabarnata su shuka barna a duk inda suke so su shuka ta hanyar kuɗi ne duk wani program da kake ganin wai ai musulmi ne ba za su karba ba ai su suna da addini da al'adar su ai ba za su yi ba sai dai ba kuɗi Allah kiyaye wani ma wani wani dalibi na zo same ni wata rana ya ji na yi magana akan harkar luwaɗi da neman maza da mata da suke neman junansu mata ya ce malam na ji bayanan da kai ya ce amma malam tafiya ta yi nisa ya ce ai mutanen nan malam ƙungiya ce da su ne ƙarfi kudi rijista za ka je ka yi ta dano maka kudi kana zaune kurin sai dai daga kudi a kira ka taro yace akwai taron da muka je kwas ne za mu je mu yi na kwana ɗaya biyu na farko ba za ka je ba sai da kaci sai an tura ma invitation kai firintin katin ka zo da shi tsaron da aka sa a wannan wurin ya ce kai kace shugaban ƙasa ne yake wurin ba abin digar da babu ya ce amma wallahi malam tanciran yan iska ne aka tara a wurin za a zo a zana gaban mace a yi kace-kace da shi a zana shi a faɗi abubuwan da ke jikinsa ina ake kaza ina ake kaza ina ake kaza ina ake kaza ita kanta macen a zo a zana ta duk jikinta gaba daya ga wuri kaza ga wuri kaza a taba kaza a taba kaza a yi kaza in kana so a yi kaza ya ce bayan an yi shi a allo sai a zo a yi shi practically a yi ihu a yi ihu a daki teburi sai a zo a tallata muku yadda namiji zai nemi dan uwansa namiji idan rayuwa ta yi wahala babu kuɗin aure responsibilities sun yawa ɗaukar nauyi ya yi yawa ga ɗan uwanka namiji ka je ka aure namiji ɗan uwanka ba ruwanka da cefane ba ruwanka da kama gidan haya ya ce haka ake tallata abin ga magungunan da ake sha don kada kamu da ciwo su ma mata a zo a ce matsaloli sun yi yawa aure ana ta mutuwar aure ana ta wulakanta ko a gidan aure ana ta kaza ga yanda mace za ta iya zama da yar wata mace ta amfana da ita me ake bukata ba satisfaction ake so ba to za a samu yace a gama muku wannan kuma a a ba ku kudade a ce ku je ku ji da ra'ayi to wannan tunanin har ya fara zuwa yana shiga cikin wasu daga cikin musulmi suna fara tunanin wai shi aure ma mai amfanin sa ne an fara wannan tambayar wani gidan rediyo sun kira ni suke tambaya na malam muna so a mana bayani wai shi auren nan dole ne na ce to an zo wurin ta wai wata kungiyar mata ne su su mata suka ce saboda matsaloli da ake samu a akar auratayyar nan aure ya mutu an yi kaza an yi kaza wai shi auren nan malamai ba za su fitar da wata mafita ba dole ne ma auren nan mace ta zauna ta ce ba za ta yi aure ba ta saba wa Allah ita kawai ba za ta iya ba za ta yi aure ba kawai ba za ta aure kowa ba wannan ni aka yi wannan tambayar ba wani ba ba ana nema ne jawabi mana an kai ga ana neman cewa a ce ma ba sai an yi auren ba ko mutum ya zauna ce shi ba sai ya yi ba dare ba amma fa ba a tambayan zinan da ake yi ba a tambayan luwaɗi neman maza da ake yi ba a tambayan maɗugo mace ta nemi ‘yar uwarta mace da ake a makarantu a ma'aikatu a kaza a kaza a kaza wannan ba sa tambaya hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah kare mu da karewarsa don haka kwaɗayin duniya ba abin da ba zai kai mutum ba irin waɗannan ƙungiyoyi da su da makamantansu da wanda aka sani da wanda ba sani ba kuɗi suke bunkawa sosai su ce program da za su ta goyon bayan ra'ayukansu yaro tun yana karami ake nuna masa wani ɗalibi na amerika ya kira ne ce malam muna cikin bala'i na ce me faru ya ce wallahi malam so muke a sama mana makarantu na yara ƙanana a najeriya arewa ya ce muna so za mu rika kawo 'ya'yanmu a koya musu ƙur'ani da tarbiyyar musulunci ce wallahi duk makarantunmu yanzu daga cikin darussan da ake koya wa yara akwai neman maza tun daga firamare za a fara koya yaro ya ake neman maza kuma wannan tunanin ya yi ƙarfi a makarantun turai a ƙasashensu da in yaro ya tashi tun a firamare ya san da wannan is common mace ma ta san cewa za ta iya neman yar uwarta mace to dan me za a ce sai an yi aure so ake yi a kashe a kashe ma'anawiyar aure a kashe amfanin aure a kashe sunnar aure a yada zina a yada neman maza da neman mata shine manufar sai a fake da matsalolin da ke ciki in dai haka da me amfanin auren ai banda mutum ya zaman sa a gida hasbunallahu wa ni'mal wakil imam qatada yace Allah ya mata rahama rahimahullah bilqis ma akalaha ما كان أقلها في إسلامها وفي شركها تاي هنكلي مسلم شرك تاي تاي هنكلي لو كنت تكي مشركة تتي للي إمام قتادة يتي للي وانا ما تتنا دا هنكلي دا أشي تاسن أشي يو متين كوتا ينا دا تاسيري أزوچير دان أدم Ma'ana ashe idan kana so ka samu mutum kana iya masa kyauta ashe ana iya mallake mutum ta hanyar kyauta ashe ta tura wa annabi suleiman wannan tarin dukiya ne tarin kyauta ne ba don wani abu don yaya za ta mallake shi in mai son duniya ne ta bashi duniya ta gama da shi lokaci ya yi masu manufa ku tsaya akan manufofinku lokaci ya yi wanda ya san yana kan gaskiya ya tsaya a kan gaskiyarsa kada ya bari abin duniya canja mai tunani babu gudu babu ja da baya kuma ya kamata mai ilimi mai zama a makaranta ya san cewa ashe nan gaba ana iya amfani da rauninka ana iya amfani da talaucinka ana iya amfani da bukatarka a danka maka wani abu don a rufe bakinka. shi ne karatun kawai shi ne yanzu Allah zai ba mu labari ga rundunar kyauta ta tafi ta sauka a fadar annabi Suleiman malam ni dai bakina ba zai iya maka bayanin irin kayan arziki da bilkisu ta tara ta aika wa annabi Suleiman ba don ta gwada shi ka kula me Allah ce
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون
ha ga jirgin kyauta ya sauka a fadar annabi Suleiman. Ai, falamma wasalar rusulu ila Suleimana yayin da ‘yan aike suka isa wajen annabi Suleiman wa ma'ahum hadiyatu malikatuhum ilaihi tare da kyautar da mai mulkinsu basarakiyarsu ta aika ta ce a ba wa Suleiman ga su sun sauka yana ganin wannan kaya ya ga ana ta saukewa raƙumi raƙumi kawai sai dariya annabi ne yi a a kafin ma su danga su ce gashi gashi sun juya za su ce kai atumidunani bimalin يعني أتقدمون أتقدمون إلي هذا المال الزائل yanzu ni za ku kawo min wannan dukiya mai karewa ni za a bawa kuɗi ni za a bawa kayan alatu ni za a ba wannan kaya na kyaututtuka li akuffa an da'awatikum dan in kame bakina kan ne muku da'awa ku zama musulmi in kame bakina an da'awatukum ila itiyani wai ba sai sarauniyar ku wai ba sai ta zo wajena ba ni da na aika takarda nace ta zo shine za ta aiko min da arziki da dukiya ai ni ita nace ta zo da mutanenta ba kuɗi ba ba dukiya ba kalla yace sam لئن التفت إلى هديتكم in har na juya na waiwaya na ma kalli kyautar da kuka kamo ai na zama kaza lan an tafita yace ba zan taba ko waiwaye ba zan canja ma'ana ta ba sai kin zo da ke da mutanenki ku zo kuna musulmi kuna masu miƙa wuya kuma ku je ku gaya mata fama atani Allah abinda Allah ya bani min an-nubuwwati wal mulki al-wasi' na annabta da mulki mai faɗi khairun mimma atakum ya fi alheri sama da abin da ya baku ku da kuma sarauniyarku min amwalin da dukiya min jumlatin ha tilkal hadiyya daga cikin dukiyar da aka baku din cikin wannan kyautar da kuka bani ku gaya mata abin da Allah ya bani ya fi abin da ya baki ya milki su ki taho kawai ki zo ki musulunta malam in fa ta ki zuwa wani abu ne zai biyo baya ya kamata ku fahimci karatun ba sai na yi fashin baki ba da kaji yana cewa sai fa an zo to kin zuwan shine taurin kai an nuna ba za a zo ba to lokacin kuma za a yi amfani da mulki a kanta za ta gane cewa a ita mulkin mutane take shi ko ya hada hadda na aljanu in ya ga dama yana zaune aljanu zai tura su je su taho da ita in ya ga dama sai tura mata rundunar giwaye ya ce ku tafi saba ku je ku gama da mutanen garin ina ya ce bari dai ku kuna alfahari ne da kyautarku abinda kuka bamu kuna ganin shine ya isa ya juyar da mu akan da'awarmu da muke kai na gaskiya yace bal antum bi hadiyatikum tafrahu malaman tafsiri suka ce idrabun ne amma zakarahu min inkarihi li tilka alhadiyya wa ta'lilihi li hadha al-inkar ila bayani ma hum alayhi min dhilin fi tafkiri yana so yi musu bayani kuna da kuncin tunani ina ce muku ku zo ku bi Allah ku yi tauhidi kuna bani abin duniya ta yadda kuke daukar cewa wannan kyautar za ta iya amfanar da Sulaimani ya iya kira ku zuwa ga hanyar Allah? Ku fahimta, ya ku ‘yan aiki, ku je ku gaya wa wacce ta yi ku, inna Sulaiman, lalle shi Sulaiman, wanda shi ne ke faɗa da kanshi, ma'atahu Allahu min khairin duk abin da Allah ya bashi na alheri, afdal mimma atakum ya fi abin da ya baku gaba daya. kuma yana gaya muku gaba ɗaya ku je ku yi alfahari da kyautar ku ku je ku amfana da kyautar ku tafi da ita ko tsinke ba za a ɗauka ba fadawansa suna gani yan garinsa suna gani haka aka yi laftun kayan nan aka tafi da shi aka juya yace ka je ku gaya mata ku tunaninku na duniya ne shi yasa kuka kawo abin duniya ni kuma lahira nake neman ku da shi amma ana ni fa fi ghinan an hadi an an an an wato an hadayakum ni ina cikin wadata ba ruwana da kyaututtukan ku kuma wala yahummuni illa imanukum ba abun da ya dame ni imanin ku kawai shine ya dame ni malam ba wanda ya ce komai cikin fadawan Suleiman shiru kake ji ga 'yan aike sun yi lattun kaya za su koma me ya ce malam ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون يا كجويا ku mayar mata kayanta irji alaihim a mayar musu ba mu da bukata wannan saƙo ne ya gaya wa 'yan aiken bilkisu falanatiyan nan bi junudin laqibala lahum biha kuma za mu je mata da runduna rundunar da wato Allah kadai ya san yawansu rundunar da ba su isa su yi komai da su ba laki balalahun biha ba su isa su ci karo da su ba rundunar da ta fi ƙarfin bilkisu da mutanenta abin da yake nufi rundunar da la qudrata lahum ala muqawamatihim duk sojojin bilkisu duk kayan fadan bilkisu bata isa ta ci karo da waɗannan sojojin da zan tura mata ba wala taqata lahum ala qitalihim kuma wallahi bata isa ta yaƙe su ba tunda na ce a yi musulunci ba za a yi ba za a kama abin duniya to ga sojoji suna zuwa miki wala nukhrijannahum min adilla kuma ku gaya mata za mu cire ta daga wannan gari nata da wannan mulki da take shi da ita da mutanenta adilla suna kaskantattu kaga abin da take gudu ko innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla shi ga shi yace wala nukhrijannahum minha adilla sai mun fitar da ita daga garinta da inda take mulki tana kaskance tana wulakance wahum saghiruna shine suna tozarci a kas a kar aiwa wallahi la nukhrijanna hadhihi almalika wa qaumha min biladi saba wallahi ku gaya musu ya ku yan aike wannan mai mulkin da ta turo ku da abun duniya sai mun fitar da ita daga wannan gari na ta nasaba da ita da mutanenta halata kaunihim adilla suna kaskance sannan suna mahzumina makurin shine sagirin an kakkarya su an yi galaba a kansu shine sagirina suna kaskance suna tozarce da kuma suna cikin izza suna cikin mulki suna cikin sarauta malaya labarin sojojin milki su kama نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك إنا وأن الله بارك كاجا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا والله نخرجنهم منها أذلة وهم ساخرون تم yan aike sun koma wajen nana bilkisu amma Qur'ani shi ɗabi'arsa in ya zo ba da labari baya kawowa filla-filla ɗaya an shiga an fita an yi kaza an yi kaza a in ya ba da mafi muhimmancin labarin to sauran kuma masu sharhi suke bayarwa yanzu kaga a nan gurin ba a gaya mana me ya faru tsakaninta da su yan aiken da ta koma ba amma dai abu ya faru shi alquran la yahtamu illa bil jawhar babban abu da allubab abu mai muhimmanci abu mai girma yake mai da hankali yanzu kaga ai an dai gaya ma kisar ta aiko kyauta an mayar mata an ce ba za ba kuma ko ta dawo ko kuma ta zo a yaƙe ta wannan labarin da suka yi ya aka yi sun sauka karfe kaza da kayan su a ya aka yi da kaya an raba ba a raba ba me ta ce ya aka yi duk ba shi bane ba to yanzu sai qur'ani zai hikaito mana abinda shi annabi Suleiman ya nema daga rundunar sojojinsa wanda a cikinsu akwai aljanu a cikinsu ita in tana da sojoji mutane to shi annabi Suleiman yana da rundunar sojoji aljanu tashi suke ta iska suke tafiya ransa ya ɓaci malam kafin ma a dawo mai da saƙo a a ranka ya daɗe ka yi haƙuri wallahi mun yi kuskure kyautar nan da muka kawo kaza ina ƙur'ani duk ya tsallake wannan bayani yanzu an dawo a nafsu neman fa ya kimtsa fa za a je a fafata yanzu za a nuna mata wani abu ne na cewa bata isa ba kafin a kai mata farmaki a yaƙe ta za a nuna cewa kefa mulkin da kike yi yaƙe bilkisu baki kai ba bari ka ji me yace malam
qala ya ayyuha al-mala'u ayyuhum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin qala 'ifritun min al-jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamika وإني عليه لقوي أمين To, a ga ɗaliban ilimi, ina koma cikin tafsirin al'imam Ibn Kasir, shi kam ya ɗan haskaka mana, ya ce ba ya so ya tsallake wannan bayani bai yi bayanin mai fai faru ba da aka mai da kayan. Da aka Ibn Kasir ya ce lokacin da ‘yan aike suka koma saba, garin saba a wajen malikatu saba, da abin da annabi Suleiman ya faɗa. ta ji saƙon da suka je kuma su ɓoye ba suka gaya mata abinda annabi Sulaiman ya gaya mata. Ta ce, Wallahi, arabtu ma hada na san cewa wannan ba malik ba ne ba mai neman mulki ba ne wannan mutumin tun da aka aiko min takardar nan jikina ya bani cewa ba sarki ne mai neman mulki da sarauta ya zo ya yi mamaya ba ta ce kuma na yadda wa malana bihi min ɗakacin ba mu isa da shi ba kawai na yadda mulki na zo ƙarshe na san kawai ya fi ƙarfi na na sallama kawai haka ya ce muku ta ce bai karɓa ba ta ce to jama'a ina shaida muku wannan mutumin annabi ne dan aikin Allah ne ya turo shi don haka duk wani mai mulki ba sarake hakimi sarkin kaza kaza da yake karkashi na ku zo mu tattara gaba daya mu tafi gurin sa kurin ku zo mu tafi mu je mu ga meye ne yake kiran mu zuwa gare shi me yake so mu duk abin da ya ce mu yi mu je mu bi shi mu yi kawai tunda ya ce Allah kar ka manta fa mushrika ce a lokacin kafira ce fa ba ta sallah ba ta san sallah ba mulkin kawai ta sani amma ka ji da sakon annabi ya zo mata me ta ce Malam sai da ta tara masa manya-manyan mutanenta masu mulki ba wai talaka ba fa mutum dubu goma sha biyu wanda kowa ya isa a cikinsu ai babban wuri kike mulka fa ai mulki kike na gaske ai mutum goma dubu goma sha biyu min ashira fi kawmiha subhanallah gadon mulkin ta ba aka ce sai abin da ka gani gadon mulkin bilkisu ba ai sai abin da ka gani kofofi kofo gado ne ɗaya amma kofa kofa ya fi na gidanku gari guda ta ce yau ba mulki ku rurrufe kofofin nan aka rurrufe kafin ta gama wannan ashe annabi Sulaiman ya aiko yan aike ma ya ce a ɗauke gadon gaba ɗaya. Tab! Annabi Sulaiman tana ci wannan shawara ya ce ya ayyuhal malau ya ku manyan-manyan mutane sojojina na kusa da ni. rundunoni na ayyukum ya ati ni bi arshiha waye a cikin ku yana magana ne fannin da duniyar aljanu ka nutsu waye ne zai zo min daga to ai wannan labarin daga ji kai ka san da aljani yake yi waye zai zo min da gadan mulkin bilkisu a lokacin fa a duk duniya ba wani gadan da ake mulki gado na mulki daga nan ne ai masu sarauta ko kujera ce zaga kamar gado ake musu ai a baje da faɗi ina ɗan talakawa ka saurara wa yake magana waye zai kawo min gadon mulkin bilkisun nan da shi take buga mulki kafin ma ta zo da ita da mutanenta suna musulmi ina son kafin ta ƙaraso ta zo ta tarar da gadon mulkin nata ya riga ta zuwa wane mutum kai kai in ka ji wani yana mulki to wani na gaba da shi bai yi magana ba ba ne mutum kai ha Allah mana kuwa Allah shine sarkin sarakuna Allah shine ke sama da kowa amma Allah duk wani wanda yake jin ya hau wata kujera ta mulki ko ta sarauta yana kan sai na gama ka daina ma dagawa yana jujjuyawa yana jujjuyawa ha akwai na gaba da shi ha ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin waye a cikin ku zai iya zuwa mun da gadanta na mulkin nan kafin ma su zo suna musulmi ka duba garantin annabi Sulaiman fa ya gamsu ma za su zo ai dole su zo ai wa yake magana Bilkisu malam ana magana annabi Sulaiman waye zai mona aikin duk yadda za a je a ɗauko gadon nan kafin ta zo sai gadon ya riga ta zuwa kar ka manta dan uwana ba jirgin sama a lokacin ba jirgin ruwa ba jirgin kaza mai gudu wai da za a ce ya zo da kaza amma akwai mai akwai fiffike akwai iska yiwu tafiya kawai yaron yi sauri yi sauri suna nuna min lokaci yayi sauri me aka ce
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين
يتي قال عفريت من الجن kaji ko shi sa nace ma da aljanu yake magana sai wani ifriti a cikin aljanu wanda yake karkashin annabi Sulaiman yace ni zan kawo maka gadon nan ranka ya dade kafin ka tashi daga fadarka yanzu din nan kafin ka gama zaman fada ka tashi da ikon Allah zaka tarar da gadon nan a gabanka kuma ina shaida maka wa inni alaihi laqawiyyun amin ni mai karfi ne kuma mai aminci ne zan kawo maka gadon mai kankare ba lafiya lau yanda kace in kawo maka din shi zan kawo kuma ina shaida maka ina da amana da shi din dai zan kawo maka ba zuwa zan yi dauko maka wani gadon baki ba ba dai na bilkisu ake so ba ta an gama za a kawo shi yaushe za a kawo kafin ka tashi daga fadiya a yau din nan ka saurara kawai annabi suleiman na gaya muku tun a karatun baya cewa shi fa fadarsa yana mulkin abubuwa ne da yawa ba mutane lokacin ba mutane ake magana ba da aljanu su ake yi wa magana don a nuna maka an isa an kai ya ce ina so ne a kawo mun wannan gado nata don ta tabbatar cewa Allah ya isa mai iko ne kun san daga ina ne za a kawo gadon? ai ina ta labarin ba kusan ma daga wani gari zuwa wani gari ne daga yamman za a ɗauko gadon zuwa baitul maqdis daga yaman zuwa baitul maqdis ita tana yaman shi kuma yana baitul maqdis don a lokacin capital wato inda yake gidan mulkin annabi suleiman baitul maqdis a lokacin don ya nuna mata ƙarfin mulkin Allah da sarauta ta sa kuma ya nuna mata ke mulkin da kike fa da saura na Allah ya fi naki kuma yana so ya nuna mata Allah ya bani abin da ya fi naki da ba ya ce daman ba ya gaya mata khairun mimma atakum ba abinda Allah ya bani ya fi abin da ya baku ba gadan fa malam ba a tsammanin zai dauku saboda kwalliya da zinari da ado da girma da fadi jone jone da makale makale ya za a yi gadan nan ya dauku bai kakkare ba ka san shekara nawa aka yi ana hada gadan nan wataƙila idan ta zo ta ga gadon wannan zai ɗauke ta ta ce kai na yadda da wannan mai mulki wane ne al-ifrit al-ifrit kala ifiritun min aljini da alarar ma karanta mana ana nufin wato aljani mai taurin kai fandararre shine ifri bagdana ta ta ai wani ifriti ne ma'ana mugu fantarare mai bala'in taurin kai ko a cikin aljanu in aka ce wani ifriti ne a ina wannan baya tabuwa yace to ni zan kawo maka shi kafin ka tashi daga nan mulkin naka kai annabi sai mai cewa sai an kai har sai na zo tashi a fada wasa kake yi ba ce ina a wala ya sa abin da yake mulka yi ko ba ka bane ya ce ina bai yi ba sai wuf wani sojan daga cikin sojojinsa cikin aljanu sai ya yunkura me ya ce a rama قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
ai an gama zance sai wani qala alladhi indahu ilmun min alkitab wani a cikin su wanda yake yana da ilimi na littafi akwai maganganun malamai ba lokaci zan yi bayani insha Allah sati mai zuwa menene ake nufi da wanda yake da ilimi na littafi amma dai a takaice wani aljani ne a cikin su wanda yake yana da masaniya akan ismullahi alazam alladhi idza du'iya bihi ajab sunan Allah ne da in an kira Allah da shi sai ya amsa tabaraka wa ta'ala kuma idan an roƙa yana karba yace ya nabiyullah ya annabin Allah ya kai Sulaiman ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk zan kawo maka gadan nan kafin ka ibta ido fat ka bude za ka ga dana gabanka right Allahu akbar malan kaga ai ya gama ifriti ya gama da shi yayi wa ake magana sa malan ka duba wani usulul qur'ani sai aka ce kala ifritun min aljin ifriti a cikin aljanna kaga an ce ma ifriti ai ka tsorata yace kuma zan kawo maka shi kafin ka tashi daga fada amma malam da aka zo a nuna ƙarfin mulkin da isar sai aka ce allazi indahu ilmun min alkitabi wanda yake da yana da ilimi daga Allah ka duba sai aka nuna mai bin Allah shi yafi ƙarfi shi wannan aljanin yana da ismullahi alazam in ya kira Allah da shi yana amsawa wannan a fassara ɗaya ne daga cikin tafsiran malamai yace ya Suleiman na yi maka alkawari gado za a kawo maka shi kafin ka kyafta idonka kabla an yartadda ilayka tarko ai haka akai fat sai ga gado a gaban annabi Sulaiman falamma ra'ahu mustaqirran indahu yayin da annabi Sulaiman ya ga wannan gado a tabbace a kafe a gabansa gado ya zo yaya aka yi Allah ne kawo shi kuma da bilkisu za ta duba za ta gaba gadon yau ai ita tuntunin ta taho ai ban gaya muku ta taho da ita da mutane da dubu goma sha biyu ai ta baro gadonta a can ai ai ta baro shi abun mamaki za ta zo ta tarar da gadon a gabanta ita wata ita ta ce a rufe kofofin gadonta dan an gama mulki yanzu za a je a ji mai annabi Suleiman zai zai yana ganin gadon sai ce hada min fadli rabbi ya ce wannan daga falalar ubangiji na ne malam kaci yasa idan Allah baka mulki ka ce Allah ne baka in Allah ya baka karfi ka ce Allah ne baka kar ka ce mun isa mun kai sai mu sai mu la la la Allah shine mai mulki Allah shine mai isa Allah shine al-qahhar mai rinjaya wanda ya fi karfin kowa al-azizu mabwayi ka duba mulki da ya ga wannan bai yi alfahari ba bai cika baki ba bai ce kaza bai ce kaza ba ina saboda akwai imani sai ce hada min fadli rabbi wannan daga falalan ubangiji na ne shi za ga mutum yayi sabuwar trailer tana yawo a titi sai ga ya sa hada min fadli rabbi in yayi gida zabjeje sai rubuta hada min fadli rabbi in ya samu mulki sai rubuta a kofar ofis ɗinsa hada min fadli rabbi ya san waye kawo shi Allah kana canja hanya da kayi tunanin bokanka da kayi tunanin karfinka da kayi tunanin ƙuri'arka da kayi tunanin fawarka da kayi tunanin isarka da kayi kaza sai kuma Allah ya zo ya maka wani abu daban wanda ba shi kake tsammani ba da ka ku rike wannan falala babur ka samu hada min fadli rabbi mota ka samu hada min fadli rabbi gida ka samu hada min fadli rabbi kasuwa ce ta kyau hada min fadli rabbi mulki ka samu hada min fadli rabbi hada min fadli rabbi hada min fadli rabbi hada min fadli rabbi abinda muka faɗa da dai Allah shi ba mu lada abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan هذا من فضل ربي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته